والحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 21 ga watan biyu shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 21 ga watan 11 shekara ta 2016 a lissafin turawa miladiya muna darasi na shida a cikin tafsirin suratul ra'ad a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu idan ba ku manta ba mun fara bayani akan yadda Allah yake magana wato yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an yi izgilanci wa sauran manzanni da suka gabace shi Allah ya musu jinkiri sannan ya kama su to sai kuma lokaci ya zo ya ƙure mana a yau za mu tashi aya ta talatin da uku daidai a cikin wannan sura ɗin insha Allah arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda ya kasance yana tsaye daram daƙam akan dukkan wato ala kulli nafsin akan dukkan rai bima kasabat dangane da abin da take aikatawa ko ta aikata abin da ake nufi wanda yake kiyayewa rai wanda yake azurta rai wanda ya san ran dan adam wanda yake yi mata sakayya da abin da ta aikata takadirin zancen shine kamar laisa bi qa'imin bal ajizun an nafsihi daidai yake da wanda bai tsayu da wata rai ba ko bai tsaya wa wata rai ba ko kuma gajiyayye ne akan kansa ma so ake a ce yanzu da Allah da halittun Allah duk ɗaya suke ba ɗaya ba ne wa ja'alu lillahi shuraka'a suka sanya wa Allah abokanan tarayya su ne shuraka'a kul sammuhum gaya musu sammuhum bayyano asma'ahum ku bayyana sunan nakin waɗannan gumaka sunan waɗannan alloli wanda ba Allah ba sifuhum ku sifanta su sannan ku duba ku gani shin sun cancanta a bauta musu am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko kuma za ku ba wa Allah labari ne akan abin da bai sani ba a cikin ƙasa fa innahu la ya'lamu li nafsihi sharikan ko kuna so ku ce Allah bai san cewa ana yi masa shirka ba a cikin ƙasa ko a bayan ƙasa an bi zahirin min alƙaul ko kuma kuna dogaro ne ko kuna rataya ne akan wani zance masmu'in wanda ake jinsa am ta ta'allaquna bi zahirin min alƙauli masmu'un kenan masmu'in ko ku kun dogara ne kun rataye ne da wani ƙauli wani zance wanda ake jinsa wanda kuma a hakikanin gaskiya wannan zance lalataccen zance ne don kwa zancen shirka ne ba zancen gaskiya ba ne ba bal zuyyina lillazi na kafaru makaruhum Allah ce bari dai an zayyana wa kafirai makircinsu kaidinsu munafircinsu shaidancinsu shirkansu ƙaryar da suke wa Allah tabaraka wa ta'ala wa suddu anis sabil kuma aka tsare su aka hana su bin hanya ta gaskiya ma'ana saboda ƙaryarsu da munafircinsu da makircinsu wannan zunubin ya toshe musu gane gaskiya innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi kuma sifar kafare su kansu suna toshewa su hana a bi hanyar Allah din aikin su ne alladina kafaru wa saddu an sabilillah a cikin wata aya din wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya tabar da shi bi khuzlanihi iyahu fama lahu min hadin to fa babu wanda zai shiryar da shi abinda ayar take nufi Allah dai ba ɗaya yake da sauran bayansa ba kuma duk waɗanda suke bauta wa wani ba Allah ba to su fito su faɗi waɗannan gumakan nasu su yi bayanin sunan nakin su kuma a bar wa mutane su yi hukunci su gani shin waɗannan gumaka sun cancanta ne a bauta musu ko ba su cancanta ba sannan su masu bautar gumakan nan da me suka dogara suna so su ce Allah bai san ana haɗa shi da wani bane wajen bauta ko suna da wani zance da suka dogara da shi yadda al'amarin yake da su dai kafirai an ƙayata musu munanan ayyukan suka ɗauke su kyawawa wasuddu anis sabili wa man yudlilillahu fama lahu min had ya Allah ka tabbatar da mu akan shiriya ya Allah kada ka dora mu akan bata ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sa mu rayu akan shiriya kuma mutu har kabarin mu akan shiriya me sakamakon waɗannan kafirai لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق daman duk wanda ya kauce wa hanyar Allah to zai ga ba daidai ba tun anan duniya haka kuma in je lahira lahum azabun fil hayati dunya Allah ya ce suna da azaba a rayuwarsu ta duniya bil qatli wal asri za a kakkashe su idan an je jihadi sannan kuma a ribace su a matsayin ribatattun yaƙi wala azabul akhirati ashaqqa kuma azabul lahira ita tafi tsanani shine ashaqqu ashaqqu ashaddu lalle azabul lahira wato gundama ta duniya masifar da take cikin lahira malam ba a lissafa ta ba a kamanta ta shi yasa kai iya kokarin ka shiga cikin bayin da Allah bai zai musu azaba a kiyama ba wala azabul akhirati ashaq mai azaban ne fa ya fada wanda zai yi azabar shi ya fada wa ma lahum min Allah min waq kuma ba su da wani mai ba su kariya ba su da wani mani'un yamna'uhum min al-azabi wanda ya isa ya hana Allah ya musu azaba shine wa ma lahum min Allah min waq lallai idan mutum ya mutu yana kafirci alkawari ne Allah zai masa azaba a kiyama malamai suka ce idan ka ga ana yin mutum azaba a kiyama sai ka tausaya masa kwana ɗaya in aka shimfiɗa maka a kiyama kwana ɗaya shekara dubu ne ta duniya da a ce wane wane zai shiga wuta zai kwana biyu ko kwana uku ko sati ɗaya insha Allah malam sai ya yi shekara dubu bakwai wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata uddun rana ɗaya a wajen ubangijinka a kiyama ka alfi sanatin min mata uddun kamar shekara dubu ne cikin lissafin da kuke yi yanzu mutum Allah kiyaye aka lissafa masa shekara ɗaya zai auta ko shekara biyu zai wata ai ya shiga uku malam labarin dai ba shi da daɗi kawai shi yasa tun yanzu a nan duniya baka mutu ba ka yi ƙoƙari ka aikata mai kyau ka yi ƙoƙari ka shiga cikin bayin Allah masu bin Allah kullum kana nuna gajiyawarka kullum kana nuna kai miskini ne mabukaci ne a wajen Allah kar kai sakaci da abin da Allah ya farlanta maka sallah akan lokaci azumi na farilla da na nafila sada zumunci bin iyaye kyautata alaƙarka da mutane zaman lafiya wallahi wannan shine babbar riba a gare ka ya kai dan uwa mu je malam مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Allahu akbar yanzu Allah ya dawo kuma yana mana bayani akan sakayya guda biyu wanda yi na kwarai ga inda za kai shi wanda yi na sharri kuma ga inda za kai shi masalul jannati allati wu'ida almuttaqun misalin gidan aljanna sifatta wanda aka yi alkawali shine wa'ida ga masu takawa da tsoron Allah wannan sifa ce misali ne Allah yake barwa walillahi masalul a'la tajrimin taji al-anharu ita aljanna din nan koramai suna gudana a ƙarƙashinta ruwa mai kyau lafiyayye yana gudana a ƙarƙashinta ukuluha da'imun abincin gidan aljanna dawwamamme ne la yanqati'u samaruha wa na'imuha Ya'yan itacen gidan aljanna ba sa yankewa ni'imar gidan aljanna ba ta yankewa ya zo a cikin hadisi ingantacce ana ciran ɗan itacen aljanna ana cire shi ana ɓalle shi take wani zai dawo gurin ba ku gane ba gwandar gidan aljanna kana ballo ta kafin ta karaso hannunka wata ta dawo ta zauna nunanniya ba danya ba leman gidan aljanna kana ballarsa da ka daga kai sai ga wurin ya toshe wani sabo ya zo shine fassarar ukuluha da'imun wa dhilluha ai malam iya morewa dai a gidan aljanna an gama ba kayan tsami ba kayan ɗaci ba tsatsaman mangwaro da zai sa haƙorinka ya dasa shi babu inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum alal araiki yan aljanna in ji Allah ce soyayen aljanna yau ana cikin shagali ana morewa ana shakatawa Allah ya samu wallahi muna bukatar aljanna nan tsakani da Allah ba wani boye boye muna bukatar ta ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cikin taimakon da zaka yi mana mafi girman taimakon da zaka yi mana Allah ka lamunce mana aljanna Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka sa ba rabon wuta bane mu Allah ka mana wannan ka gama mana komai ukuluha da'imun shin gidan aljanna da wumame ne kaga ba irin da duniya ba ne shinkafa ta ƙare dankalinmu ya ƙare taliyanmu ta ƙare masara ta ƙare ta yi farashi ya yi sama babu da'imun kullum akwai wazilluha inuwar gidan aljanna ita ma dawwamammiyar inuwa ce mai tsawo بمعنى وذلها ذل ذليل لا يزول inuwar gidan aljanna tana da tsawo ga inuwa ga dawwama kuma ba ta kaucewa kaga inuwar duniya akwai lokacin da zaka zo akwai lokacin da zaka zo babu ita ko to ta aljanna kullun akwai ta kullun Allahu akbar wannan aya raddi ne ga yan jahamiya yan bid'a da suka ce ni'imar gidan aljanna ma za ta ƙare suka ce akwai lokacin da za a zo kayan gidan aljanna ma babu subhanallah amma imamu tahawi Allah masa rama yake cewa wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wa la tabidani da wuta da aljanna ga baki ɗayansu Allah ne ya halice su kuma wallahi ba sa karewa kuma ba sa tsufa kullun suna nan la tafna wala tabidu aljanna ba ta karewa ba ta tsufa haka annabi ya ba da labari yasa Allah ce wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayr majzuz me ma'anar ata'an ghayr majzuz kyauta ce ba mai yankewa ba ata'an ghayr majzuz ata'an ghayr maqtu' ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw Allah ya ce wancan shine akiba karshen waɗanda suka yi taƙawa ma'ana suka ji tsoron Allah suka kiyaye Allah ya ba su aljanna sakamakonsu wa uqbal kafirina nar sakamakon ko kuma ƙarshen gidan wato ƙarshen kafirai kuma gidan wuta Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu kaga yan aljanna ga wurin su yan wuta ma ga wurin su to malami Allah ce kuma والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به نعم إليه أدعو وإليه مآب Allah ya ce wallazina atainahumul kitab lalle waɗanda muka ba su alqur'ani shine alkitab a nan gurin su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna farin ciki bima unzila ilaika suna farin ciki yafrahuna bima unzila ilaika da abinda Allah ya saukar maka shine alqur'ani amma wa min al-ahzabi al-ahzab ana nufin kuffar daga cikin kafirai alladhina tahazzabu ala rasulillahi kenan waɗanda suka kada kai suka yi kungiya akan annabi za su kashe shi su yaƙe shi sune yahudu da nasara daga cikin su man yunkiru ba'dahu akwai wanda yake musanta wani bangare na wannan alqur'ani ba su yarda da shi ba ƙaryata shi suke yi ya zo a riwaya ambatan kalmar ar-rahman a cikin alkur'ani ba ta da yawa a farkon al'amari yayin da abdullahi bin salam da shi da almajiransa suka musulunta malami ne cikin malaman yahudawa sai suka ji ba daɗi cewa me yasa a cikin alkur'ani babu ar-rahman ar-rahman da yawa kamar yadda yake a cikin attaura sai Allah ya ta saukar da ayoyin da suke magana akan ar-rahman sai suka ji daɗi suka yi farin ciki kamar yadda imam al-baghawi ya kawo a cikin tafsirinsa to shine Allah ya saukar da wannan ayar wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka waɗanda aka ba su littafi anan ana nufin aka ba su wannan littafi qur'ani suna yin farin ciki da abin da aka saukar gare ka shine abdullahi bin salam da shi da almajiransa da sauran sahabbai wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dahu amma daga cikin sauran kafirai akwai wanda suke inkari mushrikan makka kenan wasu suka ce a yahudu da nasaran ma duk sun shiga ciki saboda a lokacin da aka zo sulhul hudaybiya annabi alaihi salatu wassalam ya sa a rubuta ar-rahmanir rahim bismillahi ar-rahmanir rahim suka ce kai ma na arifin rahman illa rahman al-yamama ai mu ba mu san wani rahman ba in ba rahman na yamama ba suna nufin musaila mutul kazzabi wannan mutumi kafiri da ya da'awar shi ma annabi ne take suka gaya annabi wannan magana ga daga a goge ar-rahman din nan ba ruwan mu da shi ba mu san shi ba akwai wani ar-rahman dama in ba musaila mutul kazzabi ba musaila mutul kazzabin da annabi yake faɗa da shi dan ya ce shi annabi ne shi ma mai kishiyantar annabi shine Allah ya saukar da faɗin sawahum bi zikirin rahmani hum kafirun a cikin suratul anbiya wa hum yakfuruna bir rahmani kenan a wannan kuma aya din me yasa Allah ya ce man yunkiru ba'dahu bai ce kullahu ba saboda sun kasance ba sa ba sa ƙaryata ambatan Allah din a cikin alkur'ani Allahu ba sa ƙaryata ambatan Allahu amma suna ƙaryata ambatan Ar-Rahman to shi yasa aka ce man yunkiru ba'dahu qul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama innama umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bih ni an umarce ni ne in bauta wa Allah shi shi kadai kada ne shirka da shi kada hada shi da kowa ilaihi ad'u gare shi nake kira wa ilaihi ma'ab kuma gare shi makomata take kalmar ma'ab tana nufin marji'i wannan yana nuna mana irin ɗabi'ar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sifantu na son alqur'ani kauna alkur'ani duk mumini na kwarai yana farin ciki da jin qur'ani duk bawan Allah bawan kirki yana son alkur'ani shi yasa za ga mutanen kwarai kullum za ga suna sa qur'ani suna saurara a motocinsu suna saka alkur'ani suna saurara a gidajensu suna saka alkur'ani suna saurara a shagunansu a tafiyarsu idan ka dube wayoyinsu za ka ga akwai qur'ani kira'o'i na malamai kala-kala saboda ya farahuna bima unzila ilaik su farin ciki suke suna son alkur'ani amma waɗanda shaidan ya yi musu fitsari a kunnuwansu waɗanda aka cire musu sha'awar imani da jin maganar Allah to sai aka hada su da kiɗa kaji da kyau da babban baki da wasali aka raba ka da qur'ani aka haɗa ka da kiɗa daman da wahala ka ga biyun nan sun hannu ya dai qur'ani ya jin kiɗa duk mutumin da kaga kullun jin kaɗe kaɗe yake to in Allah sa da baraka taɓa samun sa da kasar ɗin qur'ani ba sai dai lokacin da ya tuba haka kuma duk ma'abucin jin kiɗa to baya sha'awar ya ji qur'ani ana kunna qur'ani zai ce a kashi baya ma sha'awarsa da an kunna zai kashi amma kiɗa zai ce ɗan ƙara mana saboda shi bai zai rayu ba bai ji kiɗa ba ana ba da labari wai wani kullum in dai bai ji kiɗa ba ji yake kama bai da lafiya kawai dole sai an nemo sauti an dan saka an ji baya kamar baya da lafiya haka ake yanzu wai wannan shine ci gaba a motarsa kiɗa a shagonsa kiɗa a ofishinsa kiɗa a wayarsa kiɗa akwai wanda wallahi baya bacci sai ya ji kiɗa ya ummata muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma na muhammadu shin kuna da wani dalili ne da ya halatta muku jin kaɗe-kaɗen nan yanzu mu zo muna rayuwa mu musulmi mutum ya zama kiɗa shi ne yake rayuwa da shi kiɗa kaɗe-kaɗe wake-wake gidajen rediyo kaɗe-kaɗe wake-wake kafafen yada labarai kaɗe-kaɗe wake-wake wayoyinku abinda ake kiranku da kiɗa ake kiranku a ga mutum da sifar addini da kamala a ido in ta kama ma za ka ce akar makalla bismillah kamar liyawanci tsautsayi ya sa abu goma masa waya ka sha mamaki raka kaf raka kaf tap tap tap tap rap kaf rap kaf kida kuma yana da dama ya canja wannan ringtone din yana da dama ya dauki muryar sai ce assalamu alaikum yana da dama ya sa wani abu mai sauki wanda ba kida bane ba mutane ba su ma damu ba kullum sai ka ji kida bila adadin ya zo a cikin asar sayil bukhari cewa duk wanda yake jin kiɗa rana tashin alkiyama sai an narka dalma a ɗura masa a cikin kunnensa dalma aluminium za a narka ta tsiyaye mai a cikin kunne ta duba yadda yahuda suka gama da mu wannan abar wayan nan in kai wasa wallahi sai ta zama sababin shigan ka wuta dan in ba sa'a ba wannan wayar kaɗai zunubin da take tara ma allah da ya halicce ka kawai shi ya san yawan zunubin wannan abar ana jin kiɗa a cikinta ana buɗewa a kalli hotuna na banza a kalli batsa a kalli zina a kalli luwaɗi homosexuals ba abin da ba a gani da wannan abar ita ce yanzu talabishin ɗinmu ita ce kwamfutar mu ita ce komai ɗinmu mutum yana zaune shi shi kaɗai sai ga yana dariya yana kallon screen yana ta dariya shi kaɗai yanda ka san majinuni ne ashe wani abu ne yake sa shi dariya a ciki wani abu yake kalle mu yi haƙuri mu ji gaskiya mu yaki da ita kowaye kar ka taɓa tsammanin wayarka da ake kiranka da rington na kiɗa kar ka ɗauka cewa Allah bai zai tambaye ka ba wallahi ni abdallah ina makarantuwa wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma wallahi ba larura ba ne don ku za ka iya canjawa me laifin kasa assalamu alaikum me laifin ka dauki hannunka kai rikodin kai kwan kwan kwan me laifin ka sa kukan zakara ko ka sa kukan akuyar gidanka su yahudawan sun san addinin naku sun karanta shi sun san abin da ubangijin ku baya so sun san abin da in kai zaka fusatar da Allah shi yasa suka cika mana wayoyinmu da wannan yau wayan liman ma kiɗa ne a ciki limamin juma'a yana wani ba tagulla tagulla sai ga shi an kira dam dam dam dam dam dam subhanallah ku yi haƙuri na san wannan karatun ba za ku ji daɗinsa ba don we are all victims ko ba haka wani ba amma mu yi ƙoƙari mu gyara ba halal ba ne bai halatta ba ka bar kiɗa a cikin wayarka ko rington ɗinka a rinka kiran ka abunan ga abunan ɗin malamai ana sheet da maganganu masu kyau na hikimomi da ake ta sawa kuma an ci gaba ma ɗanka ma za ka iya sa magana ka rinka ɗauka da shi kun fahimci wannan bayan Allah na kware suna farin ciki da alkur'ani suna son alkur'ani waɗanda ba su ba kuma kafare suna inkarinsa arama mai Allah ce وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الله يشي وكذلك أنزلناه حكما عربيا تمراك muka saukar da shi shi alkur'ani hukuman arabiya wato littafi ne da yake dauke da hukunce-hukunce ko hukunci ne kuma da larabci anzalna ilaikal kitaba ya muhammad mun saukan maka da littafi ya muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake dauke da hukunci kuma da larabci amma kafurai suka ainihin wato ƙaryata shi an danganta alkur'ani ne zuwa ga larabci saboda ya sauka ne da yaren larabawa su kuma kafiran suka karyata shi malamai suka ce nazamin ayan shi ne kama unzilatil kutubu alar rusuli bilugatihim kamar yadda aka saukar da littattafai ga manzanni da yarensu فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا كما haka ne muka saukan maka alqur'anin nan da yake dauke da hukunci kuma da larabci tunda kai ma ba larabe ne wala in ittaba'ata ahwa'ahum idan har ka bi hanyar su shine ahwa'ahum soye soyen zukatan su ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan wato ilimi ya zo maka malaka min Allah min waliyin wala waqa to baka da wani majibincin al'amari daga Allah wala waqi kuma baka da wani wanda zai taimake ka nasirun wala hafizun kenan ko wanda zai tsare ka wannan jan kunne ne Allah tabaraka wa ta'ala yake da tsoratarwa wannan alqur'ani lallai littafi ne balarabin littafi ma'ana an saukar da shi da larabci amma kafirai sun karyata duk da suna jin larabci karka bi soye-soyen zukatansu da ra'ayukansu ko kuma ka bi alƙiblarsu abinda suke so ka ce shi za ka yi bayan ilimi ya zo maka bayan bayani ya zo maka wannan ana magana da annabi ne amma ana nufin al'ummar mumud al'umma annabi da muke bin annabi bayan Allah ya baku littafi wanda yake da bayani dalla dalla ku watsar da shi ku zo ku bi wani addinin wanda ba shi ba wai har a samu mutum musulmi mai kalmar shahada yana sallah wai ya ce ya rida ya bar musulunci ya bar wannan addinin a lokacin da wasu suke shigo shi kai kuma lokacin kake fita a lokacin kake kake bata to Allah kiyaye to bayan nan me Allah ce mala ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Allah madaukin sarki yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablika haqiqa mun aiko da wasu manzanni kafin kai kai Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallama ba kai ne wato farkon annabi ba qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum mun aiko da wasu manzanni kafin zuwanka kuma sifar su waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya muka sanya musu mata suka yi aure suka hayayyafa suka samu zurriya wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah bai dace ga wani manzo ba ya zo da wata aya ko wata mu'jiza illa bi idhnillahi sai da izinin Allah likulli ajalin kitab duk abin da ka sani na ajali yana nan a rubuce an rubuta shi likulli amrin qadahu Allah kitabun qad katabahu fihi wa waqqata waqqatahu ko wa bayyana waqtahu alladhi sayaqa'u fihi kowane ajali da ka sani kowane al'amari da ka sani da Allah ya hukunta an rubuta shi kuma Allah ya dawwana shi ya faɗi lokacin da wannan abin zai faru ko ka ce likulli ajalin ajjalahu Allah kitabun asbata fihi kowane ajali kowane abu da ka sani yana da wani lokaci da Allah ya ajiye masa ya kuma tabbatar da shi ko dai lokaci mai tsawo ko lokaci wanda yake gajere yamhu Allahu ma ya sha Allah shi yake share abin da ya ga dama ko ya goge abin da ya ga dama ko ya shafe abin da ya ga dama wa yusbitu kuma shine yake tabbatar da abin da ya ga dama tabaraka wa ta'ala a wata riwayar aka ce wa yusabbitu me ake nufi da wannan sa'id ibn jubair da imam qatada suka ce yamullahu ma yasha'u min ash-shara'i wal fara'id Allah shi ya ga dama shi yake da iko ya shafe abin da ya ga dama na shari'a da farillai da ya dora mutane ya canja shi da wani abu ya tabbatar da kuma abin da ya ga dama bai zai goge shi ba ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هكذا لمر الله يكي shi yake abin da ya ga dama ya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama Abdullahi dan Abbas yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu duk abin da Allah ya ga dama yana shafe shi komai ya kuma tabbatar da abin da ya ga dama تبارك وتعالى وعنده أم الكتاب أوجنسا أم الكتاب يكي أبن داكي نفي دا أم الكتاب واتو أصل الكتاب أصل اللتافي لوه المحفوظ shine ummul kitab alladhi la yubaddalu wa la yughayyar wanda ba a canja shi wanda kuma ba a sauya shi ilimin Allah tabbatacce ne duk abin da kaga ya ce ayi haka ya ga dama abin da ya hana kuma haka ya ga dama tabaraka ta'ala su wannan aya din tana nuna mana abubuwa kamar haka ana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cewa ba shi kaɗai bane manzo da aka turo akwai wasu asalin saukan aya yahudawa ne suke taiwa manzan Allah zambo da zargi da rashin kirki cewa wannan annabin ba shi da wata himma in banda aure ba da son mata haka suka ce masa hazar rajulu laysa lahu himmatun illa fin nisa ba yi da wata himma sai akan harkan mata kawai shi ya damu da mata wai annabuwai suka ce da annabi ne na gaskiya da ya shagaltu da al'amuran annabta ya rabu da harkar mata amma yana mai da hankali akan harkar mata suka zagi annabi suka gaya masa wannan magana shine Allah ya saukar da aya yake ba shi kariya walaqad arsalna rusulan min qablika yana rarrashin sa kai hakuri da maganar nan da yahudawa suka gaya maka hakika mun turo da manzanni kafin kai kuma muka sanya musu suna da mata sun yi aure ba kai kadai kai aure ba wa zurriya kuma sun hayayyafa ba kai kadai bane su dan sun zarge ka sun ce kai kaza kaza ne a'a ai ba kai ne na farko ba annabawan da suka gabace ka su ma sun yi aure aya kuma tana nuna mana muhimmancin yin aure kuma tana nuna mana shugaba ya kamata ya zama yana da aure yanzu manzo Allah shugaba ne kuma ya karantar da mu sunna yace mu bi shi mu yi aure tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ba ku yi aure ku toshe mahaifan matanku ba ku yi aure ku bar matanku ku sake musu mara su haihu ba ya ka ce a ni kwaya hudu kawai sun ishe ni ba ko a ni biyu kawai nake so ba fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamah annabi yace zan yi alfahari da yawan ku a gaban sauran al'ummomi ran tashi al qiyama aure yace an nikahu sunnati aure sunnata ce yin aure neman aure ayi aure a kulla aure sunnar annabi ne wa man raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala sai halitta muku mata a cikin ku jinsin ku ne halittar ku amma sai sa ɗaya yana sha'awan ɗaya don a samu hayayyafa kuma ya girmama kai maka wannan da ya ga dama da sai ce ka je ka auri jakar unguwarku jaka mai ita ce za ka aura in ya ga dama sai ya je hada ka da karya ita ce matarka amma ba a maka wannan ba sai aka ce dan uwanka jinsinka wanda ka saba da shi yanzu ba girmama mu ba litaskunu ilaiha dan ka samu sukuni da kwanciyar hankali zuwa ga matarka duk wanda yake so ya samu nutsuwa a rayuwa idan hankalinsa ya tashi ya samu ina za a kwantar masa da shi tafi gida wajen iyalinka idan baka da ita kuma to ya kaje karari mafulanka kenan kaje ka ta fama rashin aure akar makallahu matsala ce ba karama ba ina tausaya maka wallahi kakka bari ka mutu baka yi aure ba yanda ake saurin mutuwan nan yanzu bini-bini ka ga mutum ya daga ya tafi bai shirya ba bai sallama ba yanzu yanzu Allah sai ya dauke ka baka yi aure ba wallahi ka maza maza maza ka shiga daga shiki in ji ba bulatan ce kai ma kai ma ka karaso daga shiki ne mana ka shiga layi kenan kai aure kai aure ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa sagon annabi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu ikon aure yake da dama ya je ya aure ai ko yanzu kana da shi hularka ta nawa kake sawa wandanka na nawa kake daurawa rigarka nawa kake ko ba haka bane ba wayarka nawa take ci maka a wata wallahi wani yana kashewa wayarsa abinda baya kashewa iyalinsa kaji ko kaji gaskiyar da can sun sun sani ai wannan wayar wannan wayar wallahi tallahi to wani kullun sai ya loda mata 500 ba yanda za a yi matarka kuma kullun ka ba ta 500 ko 8500 bai zai yi ba wannan kaɗan ne dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar kaza kaza kaza kaza tana cinye kuɗi amma baka da mata musamman wannan sanyin da ake ciki sanyi ya zo ya buga kowa ya je shiga daga ciki abin kai ka je kana ta fama kana rawar ɗari ka san cewa akwai hadisin da manzo Allah ya ce ana jin ɗumi da iyali akwai hadisi sahihi akai su mata Allah ya musu ni'imar da ko sanyi ake yi in Allah ya suwa da inda ana kusa to Allah ya kan rage maka sanyi amin abin tausayi samarinmu yanzu sai ka ga yaro guda ɗaya yana da 'yan mata guda nawa yana kashe musu kuɗi yana ta kashe kuɗi amma ya ƙi ya samu ta halal guda ɗaya ka je kurna ka kashe mata dubu biyu da ɗari biyar bayan sati uku ka tafi can abin nan bai shekara wata ta ci dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kana da wata amariri mai wayo ce wannan dubu uku take ci duk lokacin da ka je zance akwai wata ya cikin gari tana na ita kuma gata gata nan ne in kashe mata ɗari bakwai ma haka suke zuwa suna ta kashe mata kuɗi wani birgewa ne ya kashe mata kuɗi Allah ya ƙara maka tausayi da kyauta da jin ƙai amma kuma ka zama jemage kana yawo kai ba a can ba kai ba a can ba ka je ka kashe musu kuɗi wani aure ta ka ba ta kuɗin ta soke a aljihunta ta yi sayayya wa saurayin da take so ta shirya masa abincin da za ta tarye shi kai kana zuwa laraba na gaskiyar ranar alhamis yake zuwa kaji ka kai mata dubu uku kana tafiya za ta je ta tafananta mai kyau a 'yar kasuwa a unguwarsu ta zo ta yi wa wannan saurayin da shi za ta aura da kuɗinka shi kuma wancan iya ce ta Allah saka miki da alkhairi Allah ba da lada sai addu'a haka suke yi ku yi aure annabi ya ce ta zawajil wadudal walud ku auri matan da kuke son su suke son kuke soyayya da su masu haihuwa zan yi alfahari da yawan ku idan kun haifa ranar tashi alkiyama so wannan wannan wannan ayar tana magana akan muhimmancin aure in dai kana zuwa tafsirin nan dan ka ji karatu kai aiki ne da shi to yau ga sanda a wuyarka kwarai da gaske yau din nan da ka koma ka je ka fara tunanin ma za ka nema Allah zai taimake ka a wahala ake yi kaza kaza kaza kaza wane ne wane ne wane ne me ake wahala to ko ba auren ma ana wahala inda auren ma da wahala to ba gwanda kai wahala mai rijista ba ko kuwa to akwai wanda baya neman abinci ko da bai aure ba dole ka nema yi ko baka nema ba za a nemo maka haka rayuwar ta zo haka Allah ya riga ya rubuta ta kawai ka tsaya ka shiga komi a hakan ake yi ana cikin wahalan ake kawai ka nemi taimakon Allah ko ba ka bane ba amma ya zama kana da sana'a kana da aikin da zaka yi dan mace wannan zamanin kura ce duk wanda ya jawo kura ba da naman da zai bata to shi za ta cinye yawwa kuma matan yanzu mai suke sha sosai motoci ne masu shan mai yawwa sai an biya hankali duk wanda ya sayo mota mai shan mai kaga dole ne mu kudin mai ko ba haka bane ba tayyib yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab wannan kenan an rama jamuje وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum idan har muka nuna maka wani bangare na azabar da muka tanadar musu kafin mutuwarka auna tawaffayannaka ko kuma muka ɗauki ranka kafin ka ga azaba ɗin to duka dai ko ma me ya faru ko wancan ko wannan fa inna ma alaikal balagh kawai dai abin da ke kanka shine ka isar da sako wa alaina hisabu mu kuma mu ne hisabi yake kan mu aljaza'u yawmal qiyama sakayya ranar tashi alkiyama daga gare mu take to sai ya ce me أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب Allah madaukin sarki yake cewa awalam yarau yanzu mutanen makka ba su gani ba waɗanda suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saukan musu da mu'jizozi da ayoyi su yanzu ba sa gani anna na'til arda nanqusuha min atrafiha mu muna zuwa ma ƙasa muna tattauye ta ta bangarorinta muna tattauye ƙasa ta bangarorinta wasu malamai suka ce abinda ake nufi Allah yana matsa ƙasa ƙasa raguwa take yi idan yadda za ka gane wannan shine malam garin da ka daɗe baka je ba kamar kai shekara ashirin ko talatin baka je ba duk in ka je wurin sai ga yaman matsayi wurin da da in kana yaro kana ganin sa da nisa kuke zuwa amma yanzu sai ga wurin ya zama kusa to Allah yana matsa ƙasa in gane yana matsaita tana takura tana takura wurin da yake nesa ne mai faɗi sai ya dawo wuri kaɗan duk wanda ya tunani zai ga wannan a aikace ma za ka gan shi shine nan uswa min atrafiha wasu kuma malaman suka ce abinda ake nufi garurruka na shirka da aka je aka yi ta jihadi aka yi ta buɗe su ina fata ana fahimta garurrukan musulunci suna karuwa garurrukan kafirci suna raguwa shine nan uswa min atrafiha kaga shi ma ya ɗauka ai muna ragiyar ƙasa ta yaya muke rage ta muna rage kafirci muna faɗaɗa wato musulunci wasu ka ce zuwan annan muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo shi ya ta buɗi ya ta jihadi yana buɗe ƙasa afala ya tabiruna yanzu ba sa ɗaukan anzari haka abdullahi dan abbas ya faɗa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi lalle Allah tabaraka wata'ala shi yake yin hukunci kuma babu wanda ya isa ya bi bayan hukuncin sa ya ce wai zai zai zai bi diddigi shine la mu'aqqiba ba wanda ya isa ya bi diddigin hukuncin zancen Allah la radda li qada'ihi ba wanda ya isa ya juyar da abin da Allah ya hukunta wala naqida li hukmihi ba wanda ya isa ya warware hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab lalle Allah shine mai gaggawar hisabi malamai sun daɗa fassara a walam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha daukar rayukan mutane wasu ma wasu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi karar da wannan ayar mutuwar malamai awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha yanzu ba su gani yadda muke zuwa ƙasa muke ɗaɗɗauki rayukan malamai da fuka ha'u masana addini lalle kam in dai malamai suna mutuwa to ana tauye ƙasa mutuwar malamai tauye ƙasa ne kuma haka ɗin ne lalle kam malamai suna mutuwa kuma kamar ana tauye ƙasa ne annabi ya ce inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantaziru yantazi'uhu min al-ibad Allah fa ba yana daukan ilimi ne yana zare shi kawai daga zukatan mutane ba a'a walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama Allah yana karbe ilimi ne da dauke malamai hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala sai har an kai lokacin da ba za a bar malami ba a bayan ƙasa mutane kawai sai su riki jahilai su ne shugabanninsu Allah kiyaye mu za a zo lokacin da duk malaman an ɗauke su galiban kuma za ga malamai ma ba daɗiya suke yi ba sai kaɗan daga cikinsu da Allah ba su dama idan suka mutu suka mutu sai kaga jahilai sun riƙe ragamar za a zo lokacin da jahilai su ne za su rinka ba mutane fatawa fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin za a tambaye su su ba da fatawa ba da ilimi ba fa dallu wa adallu annabi yace su bata su batar haka imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin da imam muslim shi sa abdullahi dan mas'ud yace mutul alimi sulmatun fil islami la yasudduha shay'un maktalafa al-layl wan nahar ai babu irin wato irin rauni ciwo ne da za a jiwa mutane idan malami ya mutu mutuwar malami ba karamin rauni ne ba ba karamin rauni ake wa mutane ba Allah dan Mas'ud ya ce alaikum bil ilmi qabla an yuqbada ku nemi ilimi kafin a karbe ilimi ya ce wa qabdul ilmi zihabu ahlihi karbe ilimi shine mutuwar malamai ba wai manta ilimin za a yi ba malaman ne za su yi ta mutuwa so ku je makaranta ku nemi ilimi kafin malaman ku su mun mutu la ilaha illallah sa'id bin jubair aka tambaye shi ma alamatu halakin nas me alamar mutane sun halaka ya sa'id bin jubair yace halaku ulama'ihim mutuwar malaman su duk garin da aka ce malaman su sun mun mutu to wannan alamar halaka ta tinkaro su don kuwa sun rasa waye zai faɗakar da su ya nuna musu hanyar Allah wallahu ya la mu'aqqiba li hukmihi kuma hakan dai Allah yake hukuntawa waɗanda ake son su bayan Allah masu ƙoƙarin ɗora mutane akan hanyar gaskiya saboda Allah kyauta ba a biya su ba sai ya ɗauki ransu sai a bar mutane su ta faɗawa cikin wato rashi na waye za su dora su akan hanya kuma duniyar tana daɗa lalacewa ana daɗa ɗauke bayan Allah na ƙware daga cikinta lalacewar duniya ana ta ragar bayan Allah na ƙware a ciki mu je aram
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار الله يقول وقد مكر الذين من قبلهم حقيقة مشركا مكة سوء كيني في أنا سنجي ماكرشي abin da ake nufi da makirci shine isalul makruhi ila insani min haythu la yash'uru ka shigar da abin ki ga wani mutum ta yadda bai sani ba falillahi makru jami'a sakamakon makircin da suka yi duk yana ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ya halicci makircin nasu a hannunsa alheri yake da sharri da amfanarwa da cutarwa sannan ba wanda ya isa cutar da bayan Allah Allah zai ba su kariya ya alamu ma taksibu kullu nafs Allah ya san duk abin da wata rai take aikatawa shine taksibu wasa ya'lamul kuffaru liman uqbad da sannu kafirai za su sani liman uqbad dar wane ne gidan ƙarshe yake hannunsa waye hukuncin ƙarshe yake hannunsa aqibatud daril akhirah lokacin da suka shiga cikin wutar jahannama za su gane lalle Allah shi ke da mallakan gidan ƙarshe lokacin da 'yan aljanna suka shiga gidan aljanna a lokacin za su tabbatar lalle Allah shi ke da mallakan gidan ƙarshe sai mai Allah ya ce aya ƙarshe wa ya ladina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا Allah ya rufe ayar a ƙarshe cikin suratul ra'adi aya ta 47 Allah ya 43 Allah madaukin sarki yake cewa kafirai suna cewa kai ba manzo bane kul gaya musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum lalle Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku inni rasulullahi ilaikum lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku haka wa man indahu ilmul kitab da kuma duk wanda yake da ilmin littafi shi ma shaida ne ana nufin mu'minu ahlul kitab mu'minan ahlul kitab yashhaduna aidan ala zalika suna shaidawa cewa lalle ni manzo ne kuma aikakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala irin su Abdullahi bin Salam kenan waɗanda da suka ainihin wato wa suna wa yahuda kuma daga baya suka musulunta in wana musulmi wannan shine ita ce aya karshe a cikin wannan sura mai albarka suratul ra'adi da muka yi ta cikin darasi guda shida wani sati idan Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu tashi a farkon suratu ibrahim alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh